بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد الخلق أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da sake saduwa a yammacin wannan wuni mai tarin alkhairi da albarka na asabar daren lahadi 24 da wata na Jumadal Akhira bayan hijirar shugaban halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam daga birnin Makka zuwa Madina shekara 1400 da shekara 45 wanda ya dace da shidda da wata na sha wata daya miladiya 2024 idan tarihi ya inganta ci gaba da darasinmu na umdatul ahkam da muke gabatarwa a kowane mako a wannan masallacin na darul hadith da yake wannan unguwa ta tsimitau a wannan gari na tawa jamhuriyar Nijar wanda yau za mu tashi a darasi na 34 a jerin darasin da muke gabatarwa a kowane mako wanda kuma za mu tashi a cikin littafi na shidda kitabul hajj a satin da ya gabata mun liƙe bayanin abin da ya shafi azumi yau da yardar Allah subhanahu wata'ala karatunmu akan aikin hajji ne muna fata wa Allah subhanahu wata'ala da ya datar da mu mala yace kitabul hajji littafi wanda ya zo ya muna bayani akan alhajj aikin hajji to jama'a me ya alhajju me ake nihi da aikin hajji kalmar alhajju a yare na larabci tana nihin alƙasdu wa ziyara nufin abu da kuma kai ziyara shine ma'anar alhajj a yare na larabci amma a gun malama na shari'a suka ce alƙasdu ila albaitul harami li'amalin makhsusa fi zamanin makhsus shine mutum ya nufi ɗakin Allah subhanahu wa ta'ala mai tarin alkhairi da albarka da yake garin maka don gabatar da wasu ayyuka da musulunci ya keɓance kuma a lokacin da yake keɓantacce. Ina fatar mun fahimta. Malam ya fara buɗe littafin ni da da bayanin sallah shi littafin Umdatul Ahkam. An fara bayanin sallah ne a ciki ko? Sannan kuma aka zo bayan tauhidi aka zo da abin da ya shafi zakka sannan kuma aka zo da azumi sai kuma malam ya biyo da rukuni na biyar shine rukunin ar-rukunul khamis aikin haji kenan ko wanda wannan aikin haji wajibi ne akan musulmi da musulma so dai a shekara a rayuwar mutum baki daya a rayuwar musulmi so dai in yayi aikin haji ya wadatar masa ina fatar mun fahimta idan sharuɗin aikin haji sun cika a kansa akwai shuruɗu wujubul haji allati ittafaqa alaiha ulama akwai sharuɗin da musulunci suka tattauna ya tattauna akai malamai suka ce duk wanda ya samu ɗaya daga cikin wa'annan ababen ya su ya cika su gaba ɗaya to aikin haji ya wajiba a kare sa abu da farin al-islam dole wanda zai aikin haji ya zamanto musulmi wanda ba musulmi ba kirista ko ba yahudi ko ba majuse ko wanda baya da addini baya tafiya aikin haji ash-shartul awwal an yakuna muslima ya zamanto musulmi dai kenan ko abu na biyu an yakuna balighan aikin haji bai wajiba akan mutum mutakar ya zamanto baligi ba karamin yaro ko karamin yayi ya Allah bai wajibta mata ba ko Allah bai wajibta masa ba mun bayyance wannan abu na na uku an ya kuna aqilan ya zamanto mai hankali mahaukaci Allah bai dora masa ba mahaukaci Allah bai dora mata ba dole in zai mutun zai je aikin haji sai yana cikakken lafiya ta hankali abana hudu shine al-hurriya mutum ya zamanto ɗa ba bawa ba wanda yake bawa yana ƙarƙashin sai tsaron wani Allah bai ɗora masa ba abu na biyar al-istita'a an yakuna mustati shi kuma al-istita'a gun malami suka ce abu guda biyu ne ba a kira mutum mustati sai in ya cika abu guda biyu abu na fari suka ce azzadu abu na biyu ar-rahila ya zamanto yana da guzuri na tafiya aikin hajji ma'ana zai iya biyan kuɗin jirgi a lereto da kuɗin otal da kuɗin abincinsa da kuma guzurin da zai tafi da shi shi karan kansa da kuma abin da zai bar ma iyalinsa to duk wanda ya cika wannan abin guda biyar ga musulunci ga balaga ga hankali ga kuma waton ɗa ba bawa ba kuma ga dama to wajibi ne aikin hajji wajibi ne ina fatar mun fahimta alkur'ani mai girma ya tabbatar da wajibcin yin aikin haji haka sunnar manzon Allah ta tabbatar da wannan a qur'ani Allah yana cewa walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata ilayhi sabila ubangiji ya dora wa mutane Allah ya dora wa mutane akan su ziyarci ɗakin sa mai tarin albarka amma da wanda yake da hanya ta tafiya wanda shi ka wannan sharuɗan guda biyar da muka ambata a hadisi manzon Allah yake cewa sallallahu alaihi wasallam buniyar islamu ala khamsin an gina musulunci akan gimshiki guda biyar daga ciki sai manzon Allah yake cewa wa hajjul bait wa hajjul baitullahi haram da kuma ziyarar ɗakin Allah mai tarin alhurma a wata ruwaya Allah annabi sake cewa ya ayyuhan nas in qad faradallahu alaikumul hajja fahujju Allah ya wajabta muku yin aikin hajji haka wajibi ne ku je ku yi ku yi aikin hajji ina fatar mun fahimta kuma duk wanda ya aikin hajji jama'a in har Allah ya karba maka to sakamakon ladar da Allah zai bai mutum shi da gidan aljanna idan mutum ya aikin hajji wanda yake almabrur wanda ya barranta daga kowane irin wani abu na laifi to ba sakamakon da Allah zai ba su sai gidan aljanna annabin Allah yake cewa alhajjul mabrur laysa lahu jazaa'un illa aljanna hajji wanda aka yi mabruri bai da sakamako da ya wuce Allah ya bai wa mutum aljanna to wanne ne aikin hajji mabrur shine aikin hajjin da aka cika abu guda biyar a cikin sa aikin hajjin da aka cika abu guda biyar a cikin sa abu na farin ya zamanto an cika shuruɗin sa sharuɗin aikin hajji abu na biyu sannan kuma an yi shi bisa ilimi abu na uku an yi don neman yardan Allah ba don mutum ya dawo ba a ce masa alhaji abu na hudu an kauce wa duk abin da yake kuskure da kuma abin da musulunci ya hana cikin yin aikin hajji abu na biyar sannan kuma mutum ya zamanto ya fukuta daga riya duk wanda ya kiyaye wannan to shine yayi aikin hajji mabrur Allah ya datar da mu to jama'a mu yi hikima ta aje ayi aikin hajji da Allah ya tattara mutane Allah ya ce wa'adhin fil nas ya'tuka rijalan wa ala kulli damir ya'tuna min kulli fajjin amiq yashhadu manafi'a lahum ni amfani ta ya aikin hajji jama'a hikima ta tafiya aikin hajji ba su ce aikin hajji na da hikima guda manya manya guda uku akwai hikima ta ɓangaren addini akwai hikima ta ɓangaren duniya rayuwa akwai hikima ta ɓangaren zamantakewa idan muka ɗoka daga cikin manya-manyan hikima jama'a ta addini a cikin yin aikin hajji aikin hajji ya tattara duk wani abu da ke nuna mutum ya kaskanta da Allah subhanahu wa ta'ala duk wani abu da ke nuna cewa kai ba kowa ba ne cikin aikin hajji akwai tabbatar da wannan yanzu duk duniya ga yamin lokacin da mutum zai fito namiji baligi mutum mai hankali babban mutum ya fito da zane cikin al'umma akwai ka taba ganin wani babban malami garin yana yawo da zane na'am ka taba ganin wani babban alhaji yana yawo da zane ko ɗan tasha ba sa yawo da zane ba ka bane ko ɗan daudu bai yawo da zane ko to amma ka dibi saboda kaskantar da kai ga Allah duk wanda ya je aikin haji sane yake daurawa kaga yana da cewa kowa ya zamanto bawa mai sallama ma Allah subhanahu wataala sannan kuma akwai kashe kuɗi diwa a ciki kuma duk duniya ba abin da mutum yake so kamar kuɗi ba wani abu cikin aiki na ibada wanda ke da kai kashin kuɗi kamar aikin hajji in baka je ba baka iya ganewa ana kashe kuɗi da yawa malam eh ana kashe kuɗi musamman mutanenmu da ba su iya zama sai sun ci wallahi ana kashe kuɗi da yawa aikin hajji sannan kuma daga ciki mutum ga kan za ka je da matarka amma ba ta halitta ka kusance ta ba wannan wata hikima ce diniya a takaice malamai sun tattara duk wannan hikimomin a cikin wurare guda a cikin wurare guda abu guda tara abu na farin cikin hikimar aikin haji karɓa kiran Allah ne Allah ya ce a yi aikin haji kayi kaga ka karɓi kiran Allah subhanahu wa ta'ala abu na biyu musulmi na duk duniya suna haduwa a cikin lokacin aikin hajji na ko'ina kaga wata hanya ce ta a san juna kuma a taimaka ma juna abu na uku abu na na uku ‘yan uwa mutum zai ga wuraren da manzon Allah ya rayu a ciki ta baka nan ne masallacin manzon Allah nan ne gidan kabarin annabi nan ne masallacin quba nan ne kaza nan ne kaza nan ne mutum zai ga wurare da dama yanzu ga ka kai kaga inda annabi ya rayu ba karamar daraja ba ce ko a wannan hudu yan uwa mutum zai ga kuraren da sahabban annabi suka rayu sallallahu alaihi wasallam Allah ya kara musu yarda a wannan biyar a cikin aikin hajji ana farmekin jiki yasa zaka ga yanzu galiba in mutum ya san zai ta aiki a shirga koma export ba saboda malam ana ana jin kaya ba aikin hajji ana buguwa kwarai da gaske a wafi in za ka yi hujjar ka kammala jiki ga sa'ayi tsakanin safa da marwa ga wace ce ga wace ce ga wace ce to ana ana farmekin jiki sannan kuma mutum zai ɗauki wahalhalu kaga mutum abin da bai ko biyan sa ake yi garin su bai iya yin sa amma in ya je aikin haji zai wannan abu sannan kuma ɗan uwa mutum daga cikin hikima za ka saba da haƙuri za ga mutane daban-daban za ka saba za ka saba da haƙuri kuma za ka waye sannan kuma za ka ga cewa ashe duka dukan ku mutane kuɗe kuke abinda ke bambanta ku a wajen Allah shi da jin tsoron Allah subhanahu wata'ala wanda daga cikin manya-manyan hikimomin aikin hajji kenan ko Allah subhanahu wata'ala muke roƙo da ya datar da mu wa'inda ba su je ba kuma Allah ya ba su damar tahiya sai malai ce babul mawaqit babi wanda yazo ya karantar da mu al mawaqit kaki mu je al mawaqit jama'a ku je aikin hajji da rukuni guda hudu ar rukunu shine duk abin da in ka bar sa to aikin hajjin ka bai ba akwai ababe guda hudu idan mutun ya bar sa aikin hajjin sa da matsala abu na farin al ihram shi ko ihrami shine niyyar shiga aikin hajji da zakai abu na biyu shine as-sa'yu bayna as-safa wal marwa mutun yayi sa'yi tsakanin safa da marwa tsakanin sa'yi tsakanin safa da marwa abu na hudu na uku mutun yayi tawaful ifada tawafi na ziyara na aikin haji abu na ƙarshe shine al-wuquf bi arfa wa arfa wa'annan sune gimshikan aikin haji guda hudu in babu dai daga cikin aikin haji na da matsala ina fatar mun fahimta to kafin aje aikin haji mu yi magana da miƙa akwai ihrami ko shi ne malam zai karanta da mu abu na farin da ake shine mutun ya san miƙati to shi kuma miƙatin nan kashi biyu ne akwai almawaqit az-zamaniyya akwai almawaqit al-makaniyya miqatu az-zamani shine lokacin da ake yin haji cikin sa wani lokaci ake aikin haji shine wata guda uku daga watanni guda uku ake aikin cikin wata guda uku ake aikin haji Shawwal, Zulqa'ada da kuma Zulhijja. Wannan su ne watannin da ake aikin hajji a cikin su. Mun bayyana su ne ake tahiya kai aikin hajji a ciki. Daga wannan lokacin kai har zuwa Zulhijja zaka yi tsayawa. Idan ka ga Allah akalla cikin mutum bai jima ba, zaka yi kusan eh katin karshen Shawwal misali, kwana 10 karshen Shawwal. Allah akalla zaka yi wata ɗaya kwana 20. kusan kwana 60 kenan a kwana 50 a cikin baka jima baka yi kwana 50 yanzu mutane 12 da aka yi ko 20 20 Allah kun fahimta dai kenan abu na biyu miqatul makani shine inda manzon Allah ya iyakance in ka zo ta nan ka dauki niyyar aikin hajji to shine zamu gani bala yace al hadithu sabi'u ba'da al mi'ataini hadisi na 200 hadisi na 200 da da bakwai ana abdullahi bin abba bin abbas radiyallahu anhu daga abdullahi dan abbas Allah ya kara masa yarda sahabin annabi muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam yana cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce ai anna sallam waqata li ahli almadinati dhul hulaifa manzon Allah ya sanya dhul hulaifa ya zamanto miqatin ɗan madina annabin Allah ya sanya ya sanya zulhulaifa ya zamanto miƙacin ‘yan madina ‘yan madina suna yin miƙati ne suna ɗaukar niyyar shiga aikin hajji a zulhulaifa shi kuma zulhulaifan nan tsakanin shi daga garin madi daga makka ko kilo 350 ko da 30 zuwa da 50 mun bayanta tsakanin shi da makka shi zulhulaifa a yanzu ba a ce masa zulhulaifa ana ce masa abiyaru ali dan ne mutun zai je yayi wanka irin wankan janaba mace tayi wanka da take wankan janaba wankan haila sai mutun ya doki niyyar aikin hajjin da zashi shi kuma niyyar aikin hajji guda uku ce ko kai tamattu'i ko kai ifradi ko kai qirani at-tamattu shine mutun yayi doki niyyar umara ita kadai idan ka ɗauki niyyar umara ita kaɗai in ka zo maka in ka sauke umara sai ka jira sai ranar takwas da watan zilhijja sai kuma ka sake ɗokar wani ihrami na aikin hajji a makka sai kuma ka ce ka je ka yi aikin aisha aikin hajji ka yi umara ka sauki ba ka dawowa gida sai ka jira sai lokacin aikin hajji ya yi sai ka yi sai ka yi aikin hajji shi ne ake cewa tamattu'i shi kuma ifradi shine mutun yayin aikin haji shi kadai kai dokai niyyar aikin haji shi kadai shi kuma kirani shine ka hada aikin haji da umra kai su lokaci guda kai dokai niyyar aikin haji da umra a lokaci guda shine kirani to kowanne ya shar'anta duk wanda kai ka kyauta sai dai kai tamattu'i ya fi dan shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake Allah shi gajiya tamattu'i mu dushi zamu yin Allah yarda kamar cikin annabin Allah shi yayi sallallahu alaihi wasallam sai yake cewa to nan zulhulaifa nan ake dokar niyya nan ake dokar niyya wa ahlu sham min juhfa su kuma ahlu sham annabin Allah ya sanya su yi miƙatin su daga juhfa ahlu sham mutanen sham mutanen misra da sham da maghrib da maroc da mutanen egypt da maroc da ƴan mutanen siri dukkanin za su suke yin abin nan mun baita to wannan wannan hurin tsakanin shi da maka kusan kilo 200 ne da daya sai ke cewa wa ahlu najd min qarnil manazil su kuma ahlu najd mutanen najd su kuma da qarnu manazil qarnu manazil nan ne mutanen ta'if da mutanen najd za su dinga yi to shi bai da nisa da maka kusan duka duka kilo 80 ne duka duka kilo kilo 80 ne ina ba ta mafahimta sannan kuma yake cewa qala balagani qala abdullah wa balagani ya iso min sako ya iso min daga manzon Allah sallam qala wa yuhillu ahlul yamin min yalamlam su kuma mutanen abin nan mutanen iraqi za su dinga yi ne daga za su dinga dokar harami ne daga ina daga yalamlam nan za su dinga za su dinga abin nan mutanen yaman afwan mutanen Yaman za su dinga ihrami daga Yalamlam to mutanen Iraq fa a wata ruwaya su kuma za su dinga ne da za su yi Iraq da haka a takaice in uwa duka miƙashi inda ake dokar ne aikin haji guda nawa ne guda biyar da farin Zulhulaifa Zulhulaifa shine miƙatin ɗan Madina na biyu Juhfa miƙatun ɗan Sham na uku Qarnul Manazil miƙatin ɗan Aina ɗan Najd na hudu ya lamlam miƙatin an yaman na biyar ta za ta yi irk miƙatin an iraki dan ne ake ɗaukar niyyar aikin hajji Allah ya datar da mu shi ma yake cewa mu ƙara hadisi na gaba ko mu ce gaba alhadisul hadisi ne ka babin na'am yo mun keta da na wuri hadisi guda ai kuma ba ku nabba hani ba hadisi na hadisu sabi'u ba'da al-mi'atayn yace wa li ahli yamani wa qala hunna lahunna hunna lahunna wa liman ata alayhinna min ghairi ahlihinna hadisi na 207 hunna lahunna yace wannan miqatin nasu ne wali man ata alaihin duk wanda biyo ta kansu yanzu idan tafiya ta kama ka Iraq kuka je Najd ko Yemen to in zaka je aikin haji to zaka je miqatin su ne ka dauki aikin haji ba miqatin kai kasar ka ba duk wanda bai tanan nan zai dauki ihramin sa mun fahimta to mu in Niger na muke dauka ihrami na'am eh in ina su dauke ihrami kuma a yanzu inda ya kamata mu dauki ihrami wasu kace cikin ruwa ne inda muke dauka ihrami yanzu Madina ne miqati ɗin Madina muke dauka ihrami a miqati ɗin Madina ina ne miqati ɗin Madina Zulhulaifa shi yasa ya zaka ga duk alhajin da ya tashi daga Niger ko Najeriya sai an sauke shi Madina Madina ake ashe su suka irin ziyarat sannan kuma a huce da su haka ne Allah ya datar da mu sai ke cewa mimman arada al-hajj aw al-umra da wanda ya niyyar aikin haji ko kuma umra wa man kana duna zalika da ma wanda ba wannan yazo ba cewa sai ya bi tunan ya ihrami fa min hayth wa man kana duna zalika duk wanda ba wannan ba kuma fa min haythu ansha'a to daga inda yake wanda ba su ba duk garin da manzo Allah bai ambata ba in zai ihrami to daga inda yake zai ihramin sa in ba ambaci garin ku ba kai to daga inda daga inda kake garin ku zaka yi ihramin kawai ka dauki yin aikin haji kai wanka ka sa hori kyalle ka kamma talbiya sai ka sauka garin Madina garin Makka kenan ban bayyanta sai ke cewa hatta ahlu makkata min makka to su ya makka ina za su su dauko ihrami in makka ina za su yi ihramin su su kuma daga ciki kowa daga gidansa zai dauko ihraminsa zai dauka daga nan makka zai dauko ihrami ba wani wuri da aka kebance musu za su zo nan su dake ihrami a ahlu makka min makka su ɗan makka daga nan garin makka za su dauki za su dauki abin nan za su dauki miqatin su ina fatar mun fahimta mafhum tayyib sai malai yake cewa babu ma babu ma yalbisuhu al-muhrim haka ne min athiyabi Na'am, mun ƙetare? Hadisi, wani hadisi waka ƙetare? Babu? Ana Abdullahi bin Umar, e shi ne ninan ya ba da babi, sai da sa babi a guna. Hadisi na ɗari biyu da tara kenan ko? Babin da ya zai mana bayani a game da tuwahin da ya kamata mai aikin hajji ya sanya. ba kowane kaya ba ne don ka tafi aikin hajji za ka sanya namiji ba kowane kaya ba in ya tafi aikin hajji zai sanyawa akwai tufafin da musulunci ya yi bayaninsu wadda su ne mutum zai sanya mala ce an abdullahi an abdullahi bin umara radiyallahu anhuma daga abdullahi dan umar Allah ya kara musu yarda anna rajulan qala wani mutum ya ce ya rasulullah ya ma'aikin Allah, ma yalbasul muhrimu min athiyab mi ya kamata wanda ke da ihrami wanda zai ihrami ya sanya na daga tufafi wani kalar kaya ya kamata wanda zai zo dokar aikin haji wanda zo aikin haji ya sanya na daga tuwahi tambayar kenan ko qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam zalla ce la yalbasul qumus la yalbasul alqumusa ba zai sanya riga ba alƙuzamu kamis ne alƙumus ba zai sanya riga ba walal ama'ima ba zai sanya rawani ba abinda ake rihe kai ai musa rawani ko waras sarawilat kuma zai sanya jam'u sirwal wando mutum ba zai sanya wando ba mun fahimta sannan kuma walal baranisa albaranis shine tufafin da mutum yake sanyawa na kai jamu burnus ne tufafin da ake sanyawa da kai kula da zaka jayo karihi ba zai sanya ta ba wala li khifafa kun ba zai sanya khuffi ba jami'in khuffi ba zai sanya khuffi ba takalmi na na fata da ake yi da ake sanyawa cikin da kafafu kamar su tsaki musan khuffi ko masha Allah to ba zai sanya khuffi ba sai ce kuma me illa ahadun la yajruna alaini sai in mutum da bai samu takalmi ba takalmai fayalbasu khuffaini sai ya sanya takalmi hufi amma wal yaqta'uhuma asfala min alka'baini to ya rage su koma kasar da daidai ijiyar kafa ya yanke su zaman tuna ai hufi kamar su sace to sai ya rage su zaman to daidai ijiyar kafa wanda abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kenan sai ce wala yalbasu min athiyabi shay'an masahu za'afran kada ya sanya wani abu kada ya sanya wani abu na tufafi wanda tirare za'afran ne aka shafa masa za'afran duk abin da aka shafa masa za'afran to kada ya sanya mana tirare sai ce wala wala raus ko ko raus wani wata itaciya ce tsanwa ai masara wata da kawa da za'afran ana rini da ita suna fita da ƙanshi mai kyawu itaciya ce masara wannan itan yana da ƙanshi ƙware da gaske to mazala ce kar ya sanya sa wajen bukhari al-imam al-bukhari sai yake cewa wala tantaqibul tantaqibil mar'atu kad mace ta kusko ta sanya niqabi a aikin hajji ba a sa niqabi ashe kaga wa annabi a sunna niqabi kenan ko sai ce wala talbasu wala talbasil quffazaini kun ba su sanya safar hannu ba ina wata safa da maza suke sanyawa nan har buya har buyar hannu kusan ta eh akwai safar da mata suke sanyawa ta hannu wadda take rihe musu nan gaba daya ko ta yi lalle in ta sanya ba za a gansa ba dake cewa quffazai annabi Allah ce kasu sanya ta daga cikin abin da za mu ɗauka na darasi a wannan hadisi jama'a hadisi yana da kyatattadarsa kamar haka akwai abubuwan da musulunci ya hana sanya su a aikin hajji ba a amfani da su na daga cikin wa'annan ababen idan mutum ya je aikin hajji ba zai sanya duk wani abu da aka ɗinka ba wando ɗan cikin wa za ka sanya ba za ka sanya singileti ba eh ba sanya wando kawai za ka ɗaura zane ne eh zane za ka ɗaura saboda manzon Allah ya daura kuma shi ya karantar da aiki sallallahu alaihi wasallam to sai dai zanan kuma yana bukatar ka koyi da ake daura shi baga bane ka koyi da ake daura shi kuma zane guda biyu ake samuwa guda ka daura da da kugu akwai yadda aka daura shi da ba za ka shi ba zai koranye ba duk yadda aka shiga cikin matsi ba zai bude ba da ikon Allah guda za ka ɗaura da ƙugu kuma guda ka rataya da kafaɗa lokacin da ka zo ɗawafi sai ka fidda hannunka na hagu ina damu daga cikin abin nan hagu ka da hagu daga cikin wannan wannan ƙyallen sai ka fidda shi ka fidda shi a waje sai zama to ana ɗawafi ne kaga kenan za ka sanya shi ƙasan hamata ne duk wanda ya shirya tafiya aikin haji ana koyar da ake darma shi kun fahimta idan ka zo kuma zaka sanya dakin Ka'aba hagu gare ka ne sai ka dinga dawafi haka zaka dinga dawafi zaka sanya hagu gare ka kana dawafi guda bakwai kuma da shi zaka je kai sa'ayi da tsakanin Safa da Marwa da makamantan su da shi ake tahiya Arfa da shi ake zawa Muzdalifa da shi ake tahiya Mina da shi ake zuwa Ayyujiha kun fahimta Allah ya dace da mu zaka ba a sanya riga sannan kuma duk abin da zai rihe maka kai hula da rawani ba za ka sanya ba ba ka sanya hula za ta rihe maka duk zaman ka malami duk zaman ka sarki duk girman rawanin ka in ya kai bandar 30 ka je sai ka sauke shi kanka haka Allah yake so ya gansa mun fahimta kowa Allah yana sanya ka kansa cikin maza mata su za su sanya hijabi ne su babu tubba shar'anta musu sai tufafi ba kaza da kowane kaya mata za su iya sanya za su iya aikin hajji mun bayyana sanan kuma baka sanya tirare baka sanya wando a wando din ciki ba za ka sanya ba dogon wando ba za ka sanya ba kuma turare ba za ka sanya ba kuma ba ka sanya ma wannan abin turare kuma ka sanya khuffi sai da takalmi wannan sama ba za ka iya sanya ka je da su amma khuffi ba za ka sanya ba su kuma mata ba sa yin niqabi wace ba ta yin niqabi ba a niqabi ba a sanya niqabi a aikin hajji kaga nan ya nuna cewa ashe niqabi da cikin darurat wanda musulunci ya karantar da ayi su da zaka ga su malamai suna kore yin sa niqabi haka ne har ma an taba samu sai take ma suna ganin kamar aqida ta mutanen da ba su da mutane ba mutane kirki ba a sa niqabi wannan kuskuren fahimta ce kuma ra'ayi ne ce ra'ayin sa ne ba aya ba hadisi amma dai kaga wannan da da ba a sanya shi da sahabbai mata ba su sanyawa annabi zai ce kada sa tsakaninku da Allah da annabi su salam matansu da sahaban ba su sanyawa da manzo Allah bai yi umarni da kada a sanya niqabi ba wannan ya katar cewa ashe niqabi a baya ma akwai sa kuma su masu da'awar kada a sa niqabi ba su yi kowa kallon matan mutane ba ka ban kawai ka kiyaye matarka dan wallahi akwai manyu cikin maza akwai wanda fa in ya gama ci har ta riga shi duk yadda zai bi ko ta wace hanya ce sai ya fi akwai mutanen maza cikin maza da yawa wallahi gwara ka roki Allah ya ruha maka asiri ta yi ta ta musulunci ko Allah ya dacar da mu ina fata mun fahimta daga cikin abin zamu doka a wannan hadisi a matsayin darasi abin da na faɗa ne sai dai ƙari akan wannan shine ƴan uwa aikin haji yana da yana da lokacin da ya kamata a kula da shi shine lokacin da muka yi bayani mai qatul ma az-zamani wata nawa wata uku shawwal zulqa'ada da kuma zulhijja mafhum tayyib hadisi na 210 al-hadith al-ashir ba'da al-mi'a an abdullah bin abbas qala sami'tu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam naji manzon Allah yana cewa bi'arfa yakhtubu bi'arfat yana khutuba a ranar arfa a dutsen arfa manzon Allah yana khutuba yana cewa mallam yajidna alaini duk wanda bai sayi takalmi ba guda biyu da zai sanyawa ko ina wanda suke bude takalmin da suke suke cewa na alaini takalmin da yake bude da wanda ari ana ce masa khiza wanda yake bude na alaini to duk wanda bai samu na alaini ba takalmi wannan falyalbas khuffaini ya sanya khuffi ne guda biyu wa man lam yajid izaran kuma duk wanda bai samu kyallan da zai daura ba falyalbas sarawil to ya sanya wannan sa lil muhrimi da wanda yake cikin niyyar aikin haji a cikin abin da zamu dauka a matsayin karatu a wannan hadisi jama'a ababe ne kamar haka abu na fari cewa annabi sallam ya cika limami mai tafiya da zamani abinda al'umma take fama da shi shi annabi yake nasiha a kansa kuma ta duk abinda aka shiga na yanayin to wannan abin annabi yake dokowa yayi bayani a kansa yana aiki da monde actuel duniyar lokacin idan ana abu to in zai tashi wa'azi kan wannan abu zai wa'azi za ba da na mafahimta kun fahimci karatu misali da za a ce misalin za a yi bayani kan jihadi to yana za a ta jihadi to manzo Allah zai mai da wa'azinsa ne kan jihadi da aure ne manzo Allah zai wa'azi ne kan aure ko kuma ta da mutuwa ce annabi sai shi bayani kan tashin kiyama kan mutuwa duk abinda annabi ya tsitsi kansa a ciki shi da sahabbai to iya abinda manzon Allah yake musu bayani akai kaga wannan yana karantar da mu method na karantarwa da ilmantarwa a matsayin ɗalibai ilimi da su malamai idan za ku yi wa al'umma bayani ta ku dinga dibin halin da al'umma take ciki misali yanzu kai ne malam sai aka gayyace ka mutum yayi aure sai ya gayyace ka walima sai ya ce yana son ayi wa'azi yayi aure ko sai ka ya ce yana son ayi wa'azi a gidansa sai ka zo ka dauko maudu'i kan kasuwanci me alaƙar kasuwanci da armi ko mutum ya dauko wa'azin mutuwa ko tashin kiyama kaga babu munasaba ana rubin munasabar abun aure aka gayyace ka to i bayani kan aure rasuwa ce da aka zo to mutane bayani kan rasuwa abata ka zaman to mai tafiya da da zamani wannan wayewa ce da manzon Allah ya karanta da mu mu daliban ilimi da ma malamai dakin manzon Allah yayi khutba ne a ranar arfa akan abun da ya shafi su shine aikin haji hukuncin hukuncin bayanin aikin haji da ladubban aikin haji baki daya sannan kuma daga cikin abin da zamu doka a matsayin darasi ya dace a dinga wa mutane nasiha cikin lokacin ne da kamata ba kowane lokaci za a mutun nasiha ba idan ka karatu nan muke zaka ga mun zo mun buga shafshaf an wuce saboda ba lokacin aikin haji bane bai gabato ba amma ina mai tabbatar muku da cewa aikin haji ya gabato to da kawai nukta dai zamu doka mu bayani akan ta eh saboda al'umma su fahimci ababen yadda ya kamata to ana bayani a lokacin da ya dace a yi sa abu na uku duk wanda bai samu takalmin sanyawa ba to yana iya sanya khuffi amma ya kare su duk da malamai su yi saɓani wasu suka ce su ya yanke suka ce ba su ya yanke ba duk wanda bai samu kyallan da zai ɗaurawa ba to ya sa ni ya sa wandonsa mun fahimta abu na biyar shine wannan musuluncin bai dora mutum abin da bai da hali shi karan kansa aikin haji in baka da hali to ba a dora maka ba kusa akwai mutanen da ta kowace hanya su da tura su maka haka ne akwai mutanen da ta kowace hanya su dai wai a zo a ce wai alhaji ne Allah ya yahe muna Allah wadaran naka ya lalace gidansa fa gidansa matarsa take dauke da larurarsa da ɗiyansa matarsa take dauke da larurarsa da ta ɗiyansa kuma a haka yana so a tura shi aiki a jikaje ka demo mi tsakaninku da Allah wanda matarsa take dauke da take dauke da gidansa inda yana da za ta dauki sharshin gidansa sharshin sai ta sai da wancan ta sai da wannan ta sai da wannan ta bayar kuɗin karin sahiya ta nemo abin da za a dafa kuma har da shi shi ma ya ce kuma wannan shi ke so a tura shi aiki ya je ya nemo mi ɗan musancin kansu ba abin gaba dole ba ne kai he ka je baka da hali Allah ya ce inda hali kai kuma baka da hali ka kula da gidanka karan kansa shi ma wannan jihadi ne mutum ya kula da iyalinsa wallahi ba ƙaramin jihadi ba ne ba ji da kyau kuma wasu wasu daga cikin alhazai su kuma rashin adalci da kyautatawa da ba a son kai ma ka warki ko sai a biya mutum aikin haji shina fama da buhun masara inda ya kada sai inda ya kada buhun masaran kuma sai a dauki kudi a biya masa aikin haji ai ya kamata duk wanda zaka biya ma aikin haji to cikin bakai komi ma malam guzurin sa ka doke masa dan bai kamata mutun ya je aikin haji yana bara ba kuma wallahi akwai su da yawa masu bara a aikin haji bara bara ba malam bara kuma wallahi da mutanen mu ne in Niger da in Najeriya musamman ma in Najeriya ba na Allah ya yi mana wannan kuskure ne kawai in in Alhaji ya yi maka aikin haji to miliyon za a baka cikin ba akwai kuma baka wata biyu ka rike miliyon biyu ka rike ko ka sha guzuri ah yo aikin haji yana bukatar dole akwai ana kashe kuɗi kwarai da gaske Allah ya dace da mu Daka idan mutum bai da hali musulci bai dora masa ba. To sai abu na gaba uwa hadisi bayanin kan talbiya. Shi kuma ya zai zo ya karantar da mu yadda ake talbiya. Idan mutum ya ɗauki niyyar aikin hajji, kayi wanka. Akwai sunan, akwai mustahabbat. Ana son mutum yayi wanka na janaba in yayi sai ya sanya wannan farin kyallan ya yi labbaik Allahumma hajjan in aikin hajji ne za shi kadai in aikin hajji da umar sai ce labbaik Allahumma hajjan wa umratan in umara ce ta kai sai ce labbaik Allahumma umratan to dan yayi niyyar sai yayi sallah nafila raka'a guda biyu a inda yayi ihramin to daga wannan lokacin zai fara tarbiya ya fara labbaik Allahumma labbaika لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة laka wal mulk la sharika lak ina fatar mun fahimta wannan iya abin da mutum zai fara kenan daga ina daga inda yayi daga miƙatin da yayi harami sai ya iso garin makka to shi ne malai yake ce mu zai karantar da mu talbiya me ma'anarta me ma'anar talbiya shine amsa kiran Allah subhanahu wataala hadisi na 211 الحديث الحادي عشر بعد المئتين أنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك Abdullahi dan Umar dan Khattab Allah ya ƙara musu yarda yace ga yadda manzon Allah yake talbiya yana cewa labbaik Allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak ma'anar talbiyar da manzon Allah ke fara ce labbaik Allahumma karba kiranka bayan karba kiranka ya Allah ina mai da'a gare ka ina mai da'a gare ka ya Allah na amshi kiranka na amshi kiranka ya Allah shine labbaika Allahumma labbaika innal hamda dukkanin wani tarin godiya cancanta ta godewa innal hamda wan ni'ma da dukkanin wata bangana ni'ima ta rayuwa laka naka ne ya Allah kai kake da duk wata ni'ima da kake wa dan annabi adam kuma kai ne ka cancanta a gode ma wal mulka haka ma mulki naka ne kai ne kake mulkin ababe la sharika laka baka da abokin tarayya Allah ba wanda yake tarayya da kai cikin wa'annan ababe ni'ima ta lafiya ni'ima ta aya ni'ima ta kudi da ka zo aikin haji ba wanda ke da wannan abun sai Allah sannan kuma shine ya cancanta aiwa godiya bisa ni'imominsa wallahi malam ni'imomin Allah na da yawa akan mu amma ba mu ganewa ko yanzu in aka barka da lafiya kadai ba karaman ni'ima bace lafiyar nan kadai yanzu ka san akwai wanda ya fi ka matsayi ƙasa nan ya fi ka kuɗi ya fi ka jari amma abinci baya iya ci da bakinsa sai an sanya masa ta hanyar serum haka ne ko ba ka bane yanzu wannan kai nawa ka ba Allah da kake iya tauna kashi akwai wanda in ya samu kashe bai riga masa wallahi zai baya riga masa nawa ka bai wa Allah yanzu akwai wanda fa bai iya bambanta daci da zaki shi a harshen sa bai iya bambanta dandano bai iya gane wannan abu akwai zaki gare sa ko kuma akwai daci gare sa duka haka yake jin su gau a harshen sa nawa ka bai wa Allah da Allah ya bar maka wannan na'urar take bambanta maka su wallahi la'azin akwai wanda baya iya bambanta launi yace wannan ja ne wannan roz ne wannan maron ne wannan baya iyawa kai kana lokaci baiwa Allah da Allah ya bar maka wannan jijiyar akwai wanda kanshi bai iya bambanta kanshi wannan abu mai kanshi ne ko mai tsayi ne ko mai baya iyawa kai ne ka baiwa Allah duka wannan ba nima bace yanzu ba wani kawai dan Allah ya yi shi ta daga ganshi ke abinda Allah ya masa wallahi haka ne wani dabbe da ko dala garshe kawai shi babu wata ni'ima da Allah ya bai a duniya shi kawai walci da shi duniya ya manta akwai masu kudin da akwai mai kudin da ana kiransa mai kudi ka tara diya ma sha Allah malaka kamar diyan carbi saboda yawan su amma shi da guda bai da da guda nashi bai da akwai mai kudin da sai ne ya je ya kama niyyarsa da matarsa a sanya a kwalba matar ba za ta iya ba ko shi bai da karfin maniyarsa bai da lafiyar da zai iya rikidewa ya zama toda ba zai iya ba babu wannan sinadarin kai nawa ka bai wa Allah da Allah ya baka wannan sinadarin wannan ba nema bace ya kamata mu dinga shiga cikin titayin kawunan mu mu dinga gano cewa ubangiji na da ni'imomi akan mu masu dimbin yawa daga ya cancanta mu gode wasa bisa ni'imomin da shi Allah subhanahu wata'ala yake mana qala yake cewa kana Abdullah ibn Umar Yazid Abdullah dan Umar ya kasance yana karawa yana cewa labbaika labbaika wa sa'adaika wal khairu bi yadika war raghba'u ilayka wal amalu Abdullahi dan Umar yana ƙara wannan karbi yana cewa labbaika labbaika amsa kiranka ya Allah na amsa kiranka ya Allah na yi maka da'a na zo ya Allah na yi abinda ka faɗa ya Allah na faɗa ya ce wasa adaika sannan kuma ya aka ce sa'adaiki mana as'adu bi iqamati ala ta'atika ina jin dadin tsayuwa akan yi maka da'a shi da sa'adaika ina mai jin dadi ina mai farin ciki akan gani ina yi maka ibada Allah shine wa sa'adaika mun fahimta wal khayru bi yadika dukkanin wani alkhairi yana a hannunka war raghba'u abunda nake fata na rahama da falala yana wajenka ya Allah ko duk wani abu da nake sike ta wal khayra ko eh wal khayra war raghba'u ilayka wal amal haka sannan kuma aikin da ya gabata a gabatar ya Allah naka ne wannan magana ce ta Abdullahi dan dan Umar ba ta ta manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ba to a ƙarshen wannan jama'a abin da za mu doka na fa'ida cikin wannan hadisi awabi ne kamar haka abu na fari an shara'anta mana talbiya cikin aikin hajji da umara duk wanda ya je aikin hajji daga miƙaci har ya je makka sai zai talbiya kuma haka za a je arfa za su talbiya kana labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika laka labbaik kaga tai zaka dinga wannan talbiyar in kaga je kai shiru maza su za su dinga daga sauti amma mata za su yi kasa kasa da sautin su mata ba su daga sauti ba in bai ta kusan da aikin haji ne dai Allah ya bada dama da maza da mata a cakudu amma duk wani haduwa da za a yi duniya haramun ce a cakudu maza da mata haramun ne amma aikin haji Allah ya yarda da namiji da mace zaka iya kafada da kafada sai dai mu sani da kyau akwai matasa matasan mu da wasu daga cikin inda ba sa jin tsoron Allah har a harami ma suna sabon Allah ya kamata a ja kunnan ire-iren waɗannan mutanen kaga mutun ya fi aikin haji yana ya kura wa iya mutane idanu akwai wanda ma wallahi in baki hankali yau ma ana haduwa hotel wallahi akwai su da yawa akwai wanda ya taba ce mi malam wallahi sai an tahi tsaye ana nasiha na ce me faru yace wata ƴar uwarsa ce ta za ta aiko masa da zobe na na azurfa daga daga daga Saudiya tana tana maka to akwai wani da yake aikin haji daga kasar su malam kawai da ya tura masa da ya tura masa lambar ta ta kira sa sai a rasirkin lambar sai ke ganin hotonta a profil kasan su mata sakar kuma wani lokaci sai ga wata dora hotonta sai ta bibiyar ta ita ita bata fahimta ba tana cewa mu hadu harin sai ta cewa ta iske shi hoton a ƙarshe ta gano nan iska ne ta gidan iska ma ai uban uban ɗan iska kai in ba iskanci ba duk matan da ke da kuɗa suka karabar abin da kake harin da Allah ce wa man yuridu fihi bi ilhadin bi zulmin nuziquhu min azabin ali duk wanda ya niyya ta sabon Allah ba sai Allah ya linka masa Allah ya ƙara masa azaba shi ko baka yi sabon Allah ba a harabi sai an baka zunubi kuma sai ayi mutum azaba sai in ya tuba yasa hukumar Saudiya tana kyautawa yanzu akwai wani abu da ake yi wani tsari wala Allah su wasu alazai wasu ba su gane ba a irin misalin kamar in tafiya da karatu ɗalibin ilimi ko kuma aikin hajji kana sabka a rikon kana fitowa daga jirgi za a baka wani magani da ruwa ka sha almamad ku tambaye lazai wasu kada suwa ku labari kana sabka ba ka zuwa ko ina daga jirgi kana fitowa za a baka magani da ruwa ka sha e magani ka shawa ne sai ka baro ta bakba kuma an kyauta saboda wallahi wasu jarababbu ne wallahi akwai akwai musibabbu cikin mutane yau akwai wanda fa iyatai ma bai bari ba wallahi iyatai tsabar jaraba iyassa ta cikin sa bai bari ba to wa zai bari wannan kaga irin su wannan ma in irin su kamata da duka sai a zage su ma gaba daya saboda kasabin cikin al'umma to kaga wannan ba laihi a cikin da aka mutu sai ka je ka dawo sai mutu shi ya gari cikin cikin tsanaki so daga ko ina mutane zuwa suke yi akwai ɗan Niger Africa akwai ɗan China akwai ko ina zuwa ake yi duk duniya ba inda ke tara mutane kamar Saudiya duk duniya sai a yi aikin haji kusan mutum miliyan biyu da wani abu ka tara mutum miliyan biyu mutum miliyan biyu kai ba karamin taro ba ne ba mutum miliyan biyu ba karamin taro ba ne ba ka gane miliyan biyu tana da yawa malam sai in an baka yar jika jika na miliyan biyu ba ka wani jika jika na miliyan biyu a ce kilka malam yawa gare su ba ga bane eh sai mutum ya zuwa ko Allah ya datar da mu to kuma kuma matan ko ina su musamman ma laraba su sun su su fi muwayewa wallahi sun fi muwayewa larabawa zaka sai mutun zai ta yi aikin haji zai ta da mata ce kawai eh zo a yi aikin haji tare wannan kawai sai dai a hankali kawai dai gashi da Allah kamar gaskiya mu ba mu cika more kudin mu ba mutanen ba cika more kudin su ba wallahi ba ga bane na sha bayanci akwai abu guda akwai abu guda biyar duk wanda Allah ya kudi kashi wasa da su na ga su anan ko akwai ababe guda biyar duk wanda Allah ya baiwa kudi kada shi wasa da su kada kai wasa Allah shi ba kudi baka zo baka gina gidan kirki ba ba da giba ne kada ka yarda Allah shi baka kudi baka gina baka baka sai baka sai abin baka more abin hawa ba eh ka nemi abin hawa lafiyayye duk mai magana yayi magana malam kai zai rike askarus sabahi wal masa wallahi komi ba yi na rantsa muku da Allah in har mutun zai rike addu'ar da manzon Allah ya karantar safe da maka dinga yi billahi alladhi ba abunda zai same ka babu ba abunda zai same ka malam da yaki babu babu abu na uku kada ka kuskura Allah ya baka kuɗi baka aure da kake so ba dira ko kaka zo da bace guda ga tawala wallahi wallahi kasan kiyasi yana cewa masu mata guda sun yi kowa wahala a rayuwa kuma haka nan nan shi wanda zai mace guda bai gane wahala yake sai iya ƙara eh amma kuma kaka tai mata walakanci tana ta kaje ka cigaba da hakuri da kayar ka kawai malam a tai mu annabi salati kuma ba kowa bane yake wajibi ya ƙara ƙarin aure yana da matakai akwai ƙa'idori a bisa sun shar'anta in baka cika ba to kaka ka ƙara da sai zamanto wajen neman gyaran gira sai a bace idanu abu na uku kada ka kuskura Allah ya baka kuɗi baka mori ka dinga cin abincin kirki ba azu nake jin wani dan malamin na fira yace zaka yi misali irin kasashen larabawa in sur libi da sauran sai mutun ya tai hayye tai dawo bai masa tsara ba baka mun sai mutun ya hayye je ya dawo bai rishin lahiya ba saboda abin da suke ce na gina ciki suna ci eh kaya ake ja mutun ya ci kaya lahiyayye ga kayan itace amma ka tsaya daga gumba sai kai ka zo je mai tai abu mai shago a sama ka wurin 40 da sama kawai Allah ya baka malam ka ci da ranka eh ka ci mai kyau kuma ka taimaka ma bayin Allah kuma in Allah ya hore ma ko kada kai wasa da ka sa kaya masu kirki ka sa tufafi na kwarai Allah ya dace da mu to don haka daga cikin abin da suka suka suka sabani akai shine washin ita talbiya yin labbaika allahumma labbaika wajibi ne ko rukuni ne ko kuma sunna ce al-imamu shafi da al-imamu ahmad suka ce sunna ce al-imamu malik suka ce wajibi ce wajibi ne al-imamu abu hanifa da al-imamu sauri da su dawud zahi suka ce a'a rukunin min arkanul hajj ko kowanne ya ka dalilai kowanne ya kawo dalilansa sai da abin da za mu ce a nan uwa talbiya a aikin hajji tana cikin rukun abinan tana cikin mustahab sunna ce ta aikin hajji an so kai ina fatar mun fahimta Allah subhanahu wataala ya datar da mu ku dauki hadisi na na ƙarshe da zamu doka yanzu ko shine hadisi na 212 al-hadisi thani 10 ba'da al-mi'atayn عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها محرم النبي الله يجي بها لتا لا يحل لامرأة بها لتا با إن أكا شابو بها لتا كده مفهوم المخالفة مني حرام لي بها لتا دما ترد تي إيماني دا الله da ranar tashin alkiyama an tusafira tayi tahiya tayi bulaguro masilata yawmin wa layla tafiyar kwana ɗaya da ini ɗaya illa wa ma'aha mahramin sai tare da ita akwai muharraminta bai halitta a shari'ar musulunci mace ta bar gidanta ko gidansu ta je wani huri da za a iya yini daya a kwana tare da ita dole sai an samu muharamkinta muharam kuma maharamkinta shine mutane kamar haka na fari mijinta na biyu babanta mahaifinta ko kakanta ko yayi sama kakan kakanta wanda baya iya wurin kakanta kenan ko na uku kananta ko yayanta na hudu kanan babanta ko wan babanta na biyar danta na shidda kanan mammata ko kuma yayan mammata ina kuna kuna banta to wa'annan sune muharramkin mace duk wanda ya zamanto bai ba aure tsakanin ka da shi wanda bai halitta ki aure ki aure sa to wanda shake cewa muharramkin mace to in mace za ta yi bulaguro in har za ta yi ta kwana to sai ta ta yi da zo muharramkinta annabi bai halitta ba wani ya zace manzo sallam ya annabin Allah na yi niyyar zan ta yi jihadi tare da kai amma yanzu haka mata ta ta ta yi ta aiki ta je ta yi umara sai annabin Allah ya ce je kai umara tare da a aikin haji je kai aikin haji tare da ita je kai aikin haji tare da tare da ita kaga tafiya da ta yafi aikin aikin da zai ta yi na wannan ibadar wafi lafzin wafi lafzin al-bukhari a lafazin al-imam al-bukhari la tusafiru masata yawmin illa ma'azi mahramin ba za ta tafiyar wuni ba face sai tare da wanda baya iya aurenta domin hikimar wannan masu ga ce saboda mace abu ce mai rauni dan abu kaɗan zai iya tafiya da ita kasan ba a yi halitta da musiba da jaraba ba kamar mace sannan kuma ba a yi halitta da sauƙin juyawa kamar mace ba a yi halitta mai saurin juya mutum ba kamar mace kuma ba a yi halitta mai saurin rikidewa ta juya da kanta ba kamar mace za ka iska mutum zai auro mace warin ɗiyarsa ya aurar da ire-iren da sun ka a gilga amma kuma sai ta zo gidan da abin da ta tawar da shi har yana faruwa ko bai faruwa ba Allah ya kara wani natsuwa wallahi shi in zaka aure malaka sai ba zaka aura to suka ce mace akwai rauni gare ta halitta ce mai rauni kwarai da gaske saboda kare mutuncinta saboda in ta in ta tabu al'umma ta tabu diyar wani ce uwar wani ce matar wace kaunar wani ce kaga duka waɗannan mutanen guda hudu kowanne sai ta shafa masa saboda a kare mutuncinta sai musulunci bai halitta ba to har da aikin haji bai halitta mace ta je ba suka ce har aikin haji bai halitta mace ta je ba ta da muharraminta ba to ya hukunci abin da ke faruwa a ƙasashenmu sai mutum babanta shi biya mata aikin haji ta kana zaune gida ba ana ganin mamalin shabi a ya zan dami shashiya ya zami shashiya mi hukunci wannan to wala suka ce yanzu kusa ana yin visa ta ƙarya tun a kan ta saudiya mace ba ta shiga sai da muharraminta so har yanzu suna kusanta wasu kawai na musulunci to in zan samu in ka biya wata ka biya wasu suka yi tare abin zai daɗi ko Allah ya dace da mu abinda man ka faɗa da man to gaskiya Allah ya ba mu lada kuskure Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta muna subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wa salli allahumma wa sallim wa barik ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kaseeran wa assalamu alaykum wa rahmatullah